أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka fatul majid sharhi kitab tauhid sati da ya gabata muna kan faɗan malam da ya ce wa kauluhu wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun bayanin wannan ayoyi sun gabata kama mance yau muna uku ga wata rajab hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha tara ga watan takwas miladiya na da dubu biyu da ishirin da uku a kan gabar da muka tsaya malana cewa wa amsalu haza fil fil kitabi wa sunna aktharu min an yuhsa fi du'a الذي هو السؤال والطلب فمن جهد كون السؤال والطلب عبادة عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخلفا من قولنكو الشاهنة تريد تسعين دبقي قال المؤلف رحمه الله وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم game da abin da ya gabata na maganar Malam Shekul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kuma almajirin shi Ibn al-Qayyim ya tahi akan hakanan ya bi shi min anna du'a naw'an game da cewa addu'a ta kasu kashi guda biyu nau'i ne guda biyu du'a'u mas'alatin wa du'a'u ibadatin akwai roƙo ko addu'a ta roƙon wani abu biyan bukata daga Allah madaukaki wa du'a'u ibadatin kuma akwai roƙo na bauta ne ibada ce wa ma dhukira bainahuma min at-talazumi da abinda aka ambata tsakaninsu na cewa wani bayya rabuwa da wani tare suke duk lokacin da aka ambata matsala ta addu'a to za a saurara da matsala ko addu'a ta ibada in an ambaci addu'a ta ibada za a samu addu'a ta matsala wata zammana a haduhum al'akar lil'akar kuma kowanne ya kumshi ɗayan فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار ما لينش فذلك باعتبار كون الذاكر wannan kuma lura da mai ambatan Allah maɗaukaki wa tali da wanda yake karanta alƙur'ani wal musalli da mai yin sallah wal mutaqarribu bin nusuk da wanda yake kusanta ya zuwa ga Allah da yanka wa ghairuhu da wannan shi taliban fil ma'ana to wannan mai nema ne a cikin ma'ana sai dukhulu fi musammal du'a sai shiga kalkashin roƙo bi hada al-i'tibar da wannan lura wa qad shar'a Allah ta'ala fi salati shar'iyyati min du'a al-mas'alati ma la tasihhu as-salatu illa bihi Allah maɗaukaki ya shar'anta a cikin sallah shar'antatta abin da yake da alaƙa da roƙo wanda sallar wannan bata inganta sai da shi kama fil fatihati kama yadda muke samu a cikin fatiha ba sallar da za ka yi sai ka karanta fatiha mafruda ko su- ma- masnuna kuma dole za ka ce ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wannan roƙo ne mutum yake wa bainas sajadataini haka roƙon da mutum zai yi tsakanin sujada guda biyu wa fi tashahhud da roƙon da mutum zai yi cikin tashahhud tahiyya wa zalika ibadatun wannan ma ibada ce kan ruku'i was sujud tamkar ruku'i ne da sujada fatadabbara hadha al maqam mala yace to kai tsokace kai tintini a wannan matsayi ya tabayyana laka jahalu aljahilina bitauhid za ya bayyana gare ka jahilcin jahilai game da tauhid wa mimma yubayyinu hadha almaqam na daga abin da zai yi bayanin wannan matsayi wa yaziduhu idahan ya kawo dai haske akan shi ya dada mai haske qaulul allamatu bin alqayyim fada allama ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi fi ma'ana qaulihi ta'ala game da tafsirin ma'an- ah, tafsirin fada Allah madaukaki qul ud'u Allah aw ud'u ar-rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna qul ud'u ar- qul ud'u Allah Manzo sallallahu alaihi wasallama kace musu qul ud'u Allah ku kirayi Allah aw ud'u ar-rahman ko ku kirayi ar-rahman mai yawan rahma ayyan ma tad'u kowanne kuka kira falahul asmaul husna to Allah na da sunaye mafi sa kyau qala hadha ad-du'a al-mashhur wannan ita ce addu'a shahararra annahu du'a mas'ala cewa addu'a ce ta ta roƙo qalu kana nabi sallallahu alaihi wasallama yad'u rabbah مرة يقول يا الله ومرة يا رحمن مزالا صلى الله عليه وسلم يا كسانتي iya kiran ubangijin shi iya roƙon shi wani lokaci yace ya Allah ya Allah wani lokaci ya Ar-Rahman fa zanna al-mushrikuna annahu yad'u ila hayy sai mushrikai suka yi zaton cewa mazala sallallahu alaihi wasallama na kira ko na roƙon alloli guda biyu فأنزل الله هذه الآية سي الله مدوككي سبكت دوانا آية ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما an kawo wannan hadisi ne an ambata wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata gare su wa qila inna du'a huna bi ma'ana tasmiya wasu malamai suka ce nan roƙo ana nihin sanya suna na kiranye wal ma'ana ayyus min sammaitumuhu bi duk sunan da kuka kirayi Allah da shi min asma'illah ta'ala daga sunayen Allah madaukaki imma Allahu ko ku ce dai Allah wa imma Rahman ko Ar-Rahman falahul asma'ul husna Allah dai na da sunaye mafi kyau wa hadha huwa min lawazimil ma'na fil aya Allah ya ce wannan na daga abin da ya zamanto ma'anoni ne na wannan aya wanda ba sa rabuwa da juna, walaisa huwa ainul murad, kuma ba wai shi bane takamamman munuwa, balil murad bi du'a munuwa da addu'a a nan ma'anahul ma'ahudu, ma'anar addu'a wa sananna al-muttaridu fil Qur'an wanda ya zama to kamar ka'ida ce cikakka a cikin al-Qur'an, wa huwa du'a su'al wa du'a sana. shine roƙo na tambaya biyan bukata wa du'a'u sana kuma da roƙo wanda ya zamanto yabo ne wanda zaka wa Allah madaukaki thumma qala sanne yace idza urifa hadha idan an san wannan fa qawluhu ta'ala fada Allah madaukaki awid'u rabbakum ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku roƙi ubangijinku kuna masu kaskantar da kai wa khufiyatan kuna masu ɓoyewa ba tare da ɗaga murya sosai ba yatanawalu naw'ai du'a wannan aya ta kumshi nau'i guda biyu na roko lakinnahu zahiru fi du'a'il mas'ala sai dai a zahirin shi ya kumshi a yazo a cikin addu'a ta roko mutadamminun li du'a al-ibada hannu wanda ya kumshi a roko na bauta walihaza umira bi ikhfa'ihi dalilan haka aka yi umarni a boye shi قال الحسن الحسن البصري رحمه الله كتوا بين دعاء السر ودعاء العلانية سبعون ضعفا سكان روكو wanda mutum zai yi a ɓoye da roƙon da zai bayyana akwai bambanci saba'in linki saba'in domin a lokacin da mutum zai roƙi Allah a ɓoye a asirce akwai nau'i na farko dai na ikhlas wani bai ji ba ma barantana ya ce wani ai maroƙin Allah ne mai roƙon Allah ne ai bayya barci da dare bai ji ba barantana ya ma wannan shaida ina akwai nau'i na ikhlas sannan kuma akwai hallau nau'i na wani bai san ba zai sa asirinka ba baka bayyana ba barantana ma a ce wani ai ga abin da yake so ga abin da yake roƙo walaqad kana almuslimuna yajtahiduna fi du'a kuma musulmi sun kasance suna zuba jan kokari a cikin addu'a walam yusma lahum saut kuma ba a ji muryarsu ba in kana illa hamsan bainahum wa bain rabbihim kawai abin da ke abin da ya kasance sai rada tsakaninsu da ubangijinsu wa qauluhu wannan kuma na karantar da mu abin da muka saba yi an za mutum zai roƙon Allah sai bai ya bayyana wa duniya a roƙi kaza a roƙi kaza a yi kaza a yi kaza wannan ya sabawa abin da ya zamanto umarni ne daga Allah kuma da abin da salaf suka tayi a kan shi qauluhu fada Allah madaukaki da yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fada Allah madaukaki da yace idan bayina suka tambaye ka game da ni manzo sallallahu alaihi wasallam gaya musu kace musu fa inni qarib ni ina kusa ujibu da'watad da'i ina karba kiran ko roƙon mai kira mai roƙo idza da'ani a lokacin da ya roƙe ni ya tanawalu naw'ayi du'a wannan aya ma ita ma ta kumshi nau'i guda biyu na roƙo wa bi kullin minhuma fussirat fussirat al-aya kuma da kowanne daga nau'i na roƙon wannan aka fassarar da wannan aya qila u'tihi idza sa'alani zan bashi idan ya roƙe ni wa qila uthibuhu idza abadani zan bashi lada in bashi sakamako idan ya bauta mu walaysa hadha min isti'mal al-lafz fi haqiqatihi wa majazi mala yace kuma wannan ba ya shiga cikin salan awaitar da lafazi a cikin haƙiƙa shi kuma da zaurancan zance bal wa isti'maluhu fi haqiqatihi al-wahida al-mutadamminatu li lil amrayn jami'a bal an awaitar da wannan lafazi a haƙiƙa shi guda ɗaya wadda ta ƙumshi al'amari guda biyu gaba ɗaya, wa haza ya fi mas'alatin sala. Malin ce kuma wannan bayani zai zo, kamar shi zai zo a cikin mas'ala ta sallah, wa annaha hal nukilat an musammaha fil lugati, sarat haƙiƙatan shar'iyyatan, ana nihin an ciratar da sallah ne an ɗauki ma'anarta. daga ma'ana ta luga tunda daga cikin ma'anoni na sallah a cikin harshe na luga addu'a roƙo wasarat haqiqatan shar'iyya kuma sai ta tabbata ta kasance haqiqa ce a shar'ance aw istu'milat fi hadhihi al'ibadati majazan ko kuma awaitar da ita ne a cikin wannan ibada a zaurancen zance lil alaqati bainahuma wa bainal musamma lughawi da alaƙar da take tsakaninsu da kuma abin da aka ambata a cikin harshe na larabci aw hiya baqiyatun ala alwad'i al-lughawi ko kuma a'a ta tsaya dai a yanda aka aje ta a ma'ana ta lugha wa damma ilaiha arkanun wa shara'ib kuma sai aka raba aka gama da wannan ma'ana ta lugha aka gama rukunai da abin da ya zamanto shartoti ne wa ala ma qarrarnahu absa abin da muka tabbatar da shi la hajata ila shay'in min zalik babu wani abin da zai bukatu ya zuwa irin wannan fassara fa innal musalli min awwali salatihi ila akhiriha la yanfaku an du'a domin mai yin sallah tun farkon sallar shi har zuwa karshen ta to fa bayya rabuwa daga addu'a imma du'a wa ibadatin wa sana ko dai addu'a ce ta ro- ta ibada da yabo au du'a talabin wa mas'ala ko kuma addu'a ce ta nema da biyan bukata wa huwa fil halaini da'in kuma dukkan a cikin halolin wannan guda biyu shi dai mai roko ne intaha min albada'i mala yace nan maganan malan ta kare a cikin albada'i qala almusannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu fada Allah madaukake da yace amman yujibu almudarra idha da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahun ma Allah fada Allah madaukake da yace amman yujibu almudarra to wane ne wanda yake karbawa matsananci wanda ya shiga cikin halin kaka na kayi idan da'ahu a lokacin da yake roƙon Allah wa yakshifu su'a kuma ya yayi dukkan wani munanna munanna abu wa yaj'alukum khulafa khulafa al-ard ya sanya ku kune mamaya a doron ƙasa a ilahun ma Allah yanzu wannan wanda yake irin wannan ayyuka akwai wani Allah tare da shi bayan wannan Allah malai bayyana qala buyyana يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده mushrikan larabawa da makamantansu sun sani cewa ba wanda yake karbawa matsananci wanda ya shiga cikin halin kaka na kai ba wanda yake yaye wata musiba ko bala'i illallahu wahda sai Allah madaukaki shi kadai sun shaida da wannan فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم Allah maɗaukaki ya ambata wannan na kawo hujja a kansu ittikhadhihim shufa'a min dunihi rukon da suka yi na wasu masu ceto kuma bayan Allah walihadha qala dalilin haka a ƙarshe Allah maɗaukaki yayi tambaya a ilahun ma Allah yanzu akwai wani Allah tare da Allah na gaskiya ya'ani yaf'alu zalika wanda yake aikata wannan wanda zai biya wa ya karba wa mai tsanani wanda ya shiga cikin tsanani ya yayi wata alluba ko musiba akwai wani banda Allah daya bai za kanat alihatuhum la tujibuhum fi halin idrar idan allolin su ba sa karba musu a halin tsanani da matsuwa fala yasluhu an yaj'aluha shuraka Allah lillah to bai dace ba su sanya wannan alloli nasu abiban tarayya ne na Allah alladhi yujibu al-mutarra idha da'a wa yakshifu su'a wahda wanda shine ke karbawa wanda ya shiga cikin tsanani da wanda ya roke shi wa mai yayi wata musiba ko munanna abu shi kadai wa hadha aslahu ma fusirat bihi al-aya wannan kuma shine mafi asafu barakallahu fi wa hadha asafu ma fusirat bihi al-aya wannan shine mafi ingancin abinda aka fassara wannan aya da shi kasabiqatiha min qawlihi kamar ayoyin da suka huce da fada cikin fada Allah madaukake da yace amman khalaqa as-samawati wal ard wa anzala lakum minas samai ma'a fa anbata bihi hada'iqa ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون الله مدوككينا تشوا أمن خلق السماوات والأرض كودي وانيني واندا يا هل تسم ميدك السي وأنزل لكم من السماء ماء كما يسبك مكروا دك سما فأنبت به حدائق ذات بهجة كما يسوفتت مكسرين daga cikin gonakanku ko garakenku za ta bahja ma'abuciyar kawa da kyalkyali gwanin kyau ma kana lakum an tumbitu shajaraha ko dai bai kasance ba ba ku da ikon da za ku fitar da wannan itace ko tsirrai a ilahun ma Allah yanzu akwai wani Allah tare da wannan Allah balhum qaumun ya'dilun bari dai mutane ne wanda suke daidaita Allah na gaskiya da alloli na ƙarya ko wanda suke shirka amman ja'ala al-arda qarara ko kuma wane ne wanda ya sanya ƙasa matabbata bata kasance ba idan ta kuna tahiya tana tana nitsewa da ku ko ta ja ku nan talai ku yi nan ko kuma ku yi gini ya rogaje ko ku kasa noma wa ja'ala khilalaha anhara kuma cika muku ni'ima sai sanya muku korammai wanda za su yi gudana ku yi amfani da su a wannan cikin ƙasa wa ja'ala laha rawasiya kuma ya ki- ya dasa rawasiya manya-manyan duwatsu wanda suka zamanto turaku ne a wannan ƙasa wa ja'ala bainal bahraini hajiza kuma da ikon shi ya sanya tsakanin koguna guda biyu suna tahiya wuri guda amma ba sa cuɗanya ya sanya kangiya tsakanin a ilahun ma Allah yanzu akwai wani Allah banda wannan Allah bal aktharuhum la ya'lamu bari dai mafi yawancin su ba su san hikima da girman Allah ba wanda ya cancanci tauhidi shi kadai wala iqaha da wannan aya wadda ta biyo ta take biye da ita har zuwa fada Allah madaukaki da yace amman yahdikum fi zulmatil barri wal bahr ko kuma wane ne wanda yake shiryar da ku a cikin duhwan a doran ƙasa da koguna wa man yursilu riha riyaha bushran bayna yaday rahma rahmati wane ne kuma wanda yake koro iska gaban wannan iska akwai gaban shi akwai rahma ana nihin ruwa a ilahun ma Allah akwai wani Allah tare da Allah wanda ya zamanto shine Allah na gaskiya ta'ala Allahu amma yushriku Allah madaukaki ya daukaka ya girmama daga abin da suke hada bautar shi da wani amman yabda'ul khalqa thumma yu'idu wane ne wanda ya fara halitta ya kirkira halitta sannan kuma bayan ta diddige ta zama ƙasa ya maida ta ya sake ta wa man yarzuqukum minas sama wane ne wanda yake arzuta ku daga da ruwa daga sama wal ard da ƙasa a ilahun ma Allah akwai wani Allah na gaskiya tare da Allah kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujjaku da dalilinku na wannan bauta da kuke wa wa'ancan gumaka wanda ba su mallaki komi ba na wannan rububiya in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya fata'ammal hadhihi al-ayat yatabayyanu lak mala yace kai tsokacin wannan ayoyi zai bayyana gare ka annallaha ta'ala cewa Allah madaukaki ihtajja 'ala al-mushrikina ya kafawa mushrikai hujja bima aqarru bihi da abinda su da kansu suka tabbatar da shi alama jahaduhu abinda suka yi musun shi na tauhidin ubangiji man qasr ibadata jami'iha alai wanda su kadaitar da su tawaitar da su gajartar da ibada gaba ɗayanta ga akan Allah madaukaki kama fi fatihatul kitab kamar yadda yazo a cikin al-fatiha fatihatul qur'an kana alhamdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakon shi qala abu ja'far jarir muhammad bin jarir at-tabari rahimahullah yake cewa amman yujibu al-muttar idha da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahun ma'a allah qalilan ma tadhakkarun yace yaqulu ta'ala dhikru wanda ambatan shi ya daukaka na cewa shine allah am ma tushrikuna bi billahi khairun abin da kuke hada bauta Allah da shi shine mafi alkhairi amin ladhi yujibul mutarr ko kuma wanda yake karbawa wanda ya shiga cikin halin kaka na kai idza da'a a lokacin da ya kiraye shi roke shi wa yakshifu nazil wa yakshifu su'an nazila kuma ya yayi wani mumuna abu wanda ya gamu da mutum bihi anhu ya yayi mushi ga mutum ga ga game da mutum wa qawluhu wa yaj'alukum khulafa al-ard ya fada shi da ya ce sanya ya sanya ku mamaya a doron ƙasa ya kulu ya stakhlifu ba'd amwatikum fil ard Allah zai mai bayan matattunku a cikin doron ƙasa minkum kulafa ya sanya wasu ne wanda suka maye su mamaya ahya'an wanda suke rayayyu nam yakhlifunahum wanda za su mai matsayinsu wa qawluhu fada Allah madaukaki da yace a ilahun ma Allah ya ƙulu a ilahun siwahu akwai na Allah na daban kuma bayan Allah ya fa'alu hadil ashiya wanda yake aikata wannan abubuwa bikum yake aikata muku wannan abubuwa wa yun'imu alaikum hadhihi ni'am kuma ya muku ni'ima da wannan ni'imomi wa qawluhu fada Allah madaukaki da yace qalilan ma tadhakkarun dan kadan ne wanda suke tuntuni qala yaqulu تذكرا قليلا من عظمة الله وآياته wanda za su tuna ‘yan kaɗan ne wanda za su tuna girma Allah maɗaukaki wa ayadihi da abinda Allah madaukaki na ayadihi da abinda Allah madaukaki karfafar da shi indakum wanda wajenku tazakkaruna wa ta'tabiruna hujjajallah wanda za ku yi tintini ku yi tunani ku lura da hujjojin Allah alaikum akan ku yasiran ‘yan kaɗan ne masu yin wannan, walidhalika ashraktun billah dalilin haka kuka haɗa bauta Allah da wannan Allah gairahu fi ibadatihi a cikin bautar shi, kuma akan wannan gaba ce za mu tsaya abin da muka wani daidai Allah maɗaukake ba mu lada, abin da muka yi kuskure Allah maɗaukake mana gafara, subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.